بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba a wannan littafi na albidaya ta sunna iya da kyau mu karanta muqaddima ta malam ko kuma gabatarwa da wasu daga cikin manyan malamai suka yi masa wanda al'adar malamai idan ka yi littafi to ba har kuma kake gaba gaɗi ba ka sashi a kasuwa ta duniya ya ringa kai ko mu dole suka cewa manyan malamai sun yi mutala'a in akwai wani abu da ake bukata a ƙara a ƙara abinda za a rage a rage abinda aka samu kuskure shi ma a ciki wannan mukaddima ce ta fadilatu shaykh wahid bin bali wahid bin abdussalam bali wannan babban malami ne kawai a ce ma littafin wanda ya asarimul batta ya isa ya san yana da cewa wannan malamin kwararre ne akan ilimi na hadisi da kuma sauran ilmomi wanda suka shahi bangaren shari'a to wannan ma dalibi ya kai wa wahid bin abu salam bali ya masa muqaddima sai ce alhamdulillahi allazi khalaqa al-insan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicci dan adam allamahu al-bayan kuma ya sanar da shi bayani ma'ana iya zance ko kuma bayyana abu a hili wanda sauran dabbobi babu wannan abun a tsakankaninsu dabba ta kan iya taka fiyarta amma iya ba za ta yi kuka ce ba mata tada ni ba wassalatu wassalamu ala afsahil arab yace tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mafi fasahar larabawa wal ajam da kuma wanda ma ba laraba ba duk irin yadda ka kware a yaren larabci sai aka kawo ka hada al'ajab domin shi ma ya san cewa akwai waɗanda ba laraba bane ba sun taka laraba a wajen sanin larabci irin su imamu bukari ya gaga imamu bukari ba balarabe bane ba sai fi inganci malaka cewa sayyidina muhammadin shugaba ba muhammad wa ala alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba kida wa ba'du bayan haka fa inna ilman nahwi lalle shi ilimi na nahwu la yastaghni anhu talibul talibu ilmin lalle duk inda ɗalibin ilimi yake kowane iri ne inda zai tattauna ne akan ɓangaren larabci to bai isa ya iya wadatuwa ba game da ilimin nahu yuridu an ya fahama ulumar shar musamman ma idan yana so ya fahimci ilmomi na shari'a wa an ya tafakka fi dini kuma yana so ya fahimci addini ya zama to malami kwararre akan fiqhu ko usul fiqhi ko bangaren qur'ani ko bangaren tafsiri ko bangaren hadisi ko bangaren sira kowane ɓangare na daga cikin ɓangarori to baka isa ka iya fahimtar ilmomi na shari'a ba sai ka san ilmin nan walakin talibul ilmi yahtaju ila man ya'khudhu bi yadihi sai ne kuma ijmalan shi dalibin ilimi yana buƙatuwa ta dole zuwa ga wanda zai rike hannunsa ila atrafil ulum zuwa ga sasannin ilmomi jami'i na tara bangarori na ilmomi wata darruji fiya da kuma yi sannu-sannu domin duk wanda yake so ya zama malami a kwana ɗaya ko biyu ko sati ko sati biyu ko wata ko wata biyu to zai baka shuhala ne ilimi ana samun shi ne bin tadarruj a hankali a hankali shi sa wani gita man talaba da ima jumlatan fatahu jumla duk wanda ya tattara ilimi a lokaci guda ɗaya ba kawai ka lokaci a ai na ga wani yaushe ba ya je jami'a yaushe ba ya je yaushe ya karatun to bari in je ma qur'anin na bawa kaina a wata hudu zan haddace shi za ka haddace shi amma in ka zo duk a yayin da aka baka ana karanta alƙur'ani ko za ka karanta shi ba in ma ka ce bari ka haddace wata ummatul ahkam karatu na gaugawa to sai ka zo ka haukace ka rikice ka rinka shiga cikin matani amma duk wanda zai dauki ilimi kaɗan kaɗan wasu misali a ce kullum abin da ka ɗauka bai wuce hadisi bibi ba to haddace ta tabbata amma dole da shi zai dauki abu mai yawa to lokaci guda zai zube ko ɗaya ba za ka samu ba to shi ilimi iya buƙatar wanda shi ne at-tadarruju yin sannu sannu wa kama kila kamar da ake fada al'alimin rabbani malami na Allah amma dai abin da ake nufi anan ar-rabbani shine mai reno mai renawa mai renan dalibai na ilimi da ake so goban su ta kyautata huwa allazi yurabbi an-nas shine wanda ke renan mutane bi sigari ilmi da ƙananan ilmomi na ƙasa kabla kibari ga gabanin manya-manyan ilmomi shi yasa yanzu da zamu zo musa littafin alfiyat bin malik annabi ya adalci ba kai da baka iya ba ajurumiya baka san bakaturun nada baka san waɗannan abubuwa zo ka hau alfiya wahala ta zaka baka to shi da ma haka ake so shi yasa malaman usul fiqh suke yawan maimaita wannan kalma man hurimal usul hurimal wusul duk wanda aka hana haramta masa tushe na ilimi to an haramta masa hatta saduwa zuwa ga ilimi zai ta wahala ne ya daban kaura wala kad waqaftu ala risalati haqiqa na tsayu ko kuma na karanta zuwa ga wata yar wani dan littafi domin littafi na toshe risala zuwa ga wani dan littafi albidayati fi ilmin nahw ya sa wa littafinsa mafari game da ilimi na nahw lil ustaz ga wani malami mai karantawa ali bin sayyid shi ne mai suna ali dan sayyid me yasa bace a sheikh saboda dalibi ne a wajen su kananan dalibai ne suke zuwa su yi su hana idan su bacci su shiga nan su huta nan gurin sai sun yi littafi kan gashi nan alhamdulillah mun ga karanta littafin sa sai ce as-sayyid an-namir wanda sunansa shi ne as-sayyid an-namir to wannan wani zai iya cewa as-sayyid a nan gurin asalin sunan ubansa ne yawa asalinsa ali ibn sayyid dan wani ya tsammani ya shine yace yake ce masa shugaba a sunan babansa ne yace wani mai suna malam makaranta mai suna ali ibn sayyid annamir sunansa ne annamir din nisbasa yace fa wajadtu shi ne samu littafin bayan karanta shi khadna haja hakika ya shiga hadan nahj wannan mashiga wa jama'al qawaid kuma ya tattara ka'idoji bi uslubi sahlin da salo sassauka wa tariqatin murattabatin da kuma hanya ta jeranta ilimi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma wannan hanyar da ya rike tusahilu ala talibi za ta sauƙaƙa wa shi ɗalibin ilimi hifzaha kiyaye wannan ka'idojin wa fahamaha da fahimtar waɗannan ka'idojin fajazahu Allahu khairan yace Allah ya saka wuta masa da alkhairi wa ahsana mathubatahu kuma Allah ya kyautata masa ladansa ولقد ولقد اعتمدتها حقيقه ما nake cewa na kulatu ko kuma haƙiƙa na bada kulatuwa ta domin i'timadi shi ne dogara to ba za ka tikira ba kai tsaye dogara ba a walaqad i'tamattuha haqiqa na sanya wannan littafin nasa iya da cikin fi silsilatul bidayat a cikin tsakiya ta fararrun ilimi da ake farawa da su shi yasa an kan iya da albidayat fi ilmi usul fiqh albidayat albidaya fi ilmi alhadith zaka iya da albidayat akwai qatil da fa mujallad dakam duka ya sami suna albidayat bangaren aqida tauhidi sira bangaren abin da ya shahi nahwu bangaren sarf duka yayi wannan bidayat to shi to wannan littafin nasa na sanya shi a tsarin tsakiya wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya fara da shi allati yabda'u biha talibul ilmi wanda ɗalibin ilimi zai fara da shi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama sai ce wa katabahu al-faqir ila afu rabbi wanda ya rubuta wannan yar gajerar mukaddima wani bawan Allah mai kwaɗayi zuwa rangwamen ubangijinsa ko mabukaci zuwa ga rangwamen ubangijinsa shine wahid bin abdussalam bali misr wanda unguwarsa shine kafru sheikh wanda unguwarsa sananna wanda man sha'ahu abbas mafawarsa shine wani gudu da shi abbas ya rubuta wannan wasiƙa ko wannan mukaddima sha uku ga watan shida dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda a yanzu haka yana ga shekara kusan goma ko sha biyar rago? a sha ɗaya tun da talatin da hudu sha yawwa sha ɗaya kenan aƙalla ba to sai malam zai kuma bai taƙaita ba a wajensa sai jojo wani babban malami kuma wanda ya zama to lugawi ne kuma bayan wannan malami ne wanda ya zama to ƙwararre akan ɓangaren ilmomi shine muqaddimatu fadilatu doktor muqaddimata fadilatu doktor ta wani babban malami Dr. Adil Muhammad Ali Ali Tantawi wanda babban malami ne na ilimi na lugha shi ba sai bai sabu kadiba ce alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin sarki wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin tsira da aminci su kara tabbata ga wanda aka aiko shi rahama ce ga duniya ga talikai ga baki daya sayyidina shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban annabi Muhammad afsahil arabi lisan shine mafi fasahan laraba wajen harshe wa awdahuhum bayanan kuma shine mafi bayyana bayyanar da bayani a hili sama da kowa wa ala alihi da alayhi wa ashabi da sahabbansa al-ghur al-ghur sune masu haske al-mayamin masu albarka kenu masu hasken albarka yawa na al-maimuna ne wa man tabi'ahu da wanda ya bi su bi ihsani da kyautatawa ila yawmin dini zuwa ga ranar sakamako wa ba'du bayan haka faqad sha'at iradatullahi haqiqa nufacin Allah ya so an tayassara li akan samun sauki a gare ni ko dama a gare ni muraja'atu kitabil bidayati fi nahwi bibitar wannan littafi wanda aka sa masa suna farko game da shiga ilimi na nahu li akhin ga wani dan uwa mukhlisin wanda ke tsantsanta aikinsa dan Allah muhibbin lil arabiyya ko mai son yaran larabci wa ghayurin alaiha ko mai kishi akan yaran na larabci wane ne huwa al-akh shi ne dan uwa al-fadil mai daraja al-ustaz malami aliyu sayyid annami wa kad dafa'ahu ila hadha al-amal hakika abin da ya tunkuda shi ko ya ingiza shi ko ya zabar da shi zuwa ga wannan aiki mai girma iddatu umurin wasu kidayayyun wasu al'amura min har daga cikin abin da ya zabar wannan malami na farko annahu arada taysir iya son sauƙaƙawa alal mubtadi'ina ga wanda suke farau alladhina yarghabuna fi ta'allumin nahw wanda suke kwadayi akan sanin ilimi na nahw wa tatbiqi qawaidihi da kuma yin sa a aikace game da ka'idojin ilimin nahwu wa taqwim al-lisani da kuma daidaita ainihin harsunan su domin dama ita shi ilimin nahwu dama da taqwim lisan sannan abu na biyu wa min hada da shi abin da ya zabura wannan malami ko wannan ainihin ustaz din shine Aliyu Sayyid an-Namir shine annahu arada taqdimahu fi suratin sahla yana so ya gabatar da wannan ilimi akan wata sura wanda ta zama mai sauki muyassara abin sauƙaƙawa ba'idan an da khilafat kuma zai nisanci sabanin malamai a wannan risala tashi wal ara'i allati tuqallilu min al iqbal da kuma ra'ayuka na malamai wanda suke karanta wa ɗalibin ilimi gaba da gabaci ala hadal ilmi zuwa ga ainihin wannan ilimi shi yasa akwai da tafadda in ka shiga da ilimin nahwu barci kawai zaka yi kana karata shi ko ba za ka gane komai ba kawai sai a ɗauko matsala guda ɗaya a kawo saɓanin larabawa a kanta a kan kawai an wannan lafazi na wasu na ce mata ainihin al-ma'arifa wasu kuma suna amfani da alif wallam a nan rikicin sai ka ga wani ya yi safa a ashirin yana ta rikici a kai shi ko wani amfani mai za ka samu a kai to ma da ya ce shi a wani littafin ba zai ba za ka ga irin waɗannan abubuwa ba na rikici rikice malaman nahu wa kad wajadtuhu haqiqa na samu wannan littafi bayan karanta shi da bitarsa kad waffa ma wa adabi hakika ya cika abin da ya alkawari a cikin sa fil muqaddima a cikin ainihin gabashin wannan littafi haisu jaa kitabul bidayah fil nahw domin wannan littafi wanda yake da suna al bidayah fil nahw ya zo ne mulakhisan abu ne a takaice aka wallafa shi kuma jami'an amma ya tattara da abwabin nahw game da dukkan babuka na ilmin nahw wa qad ja'alaha fi tis'ati abwabin haqiqa ya sanya wannan littafi ya masa babi kusan guda tara mazkuratu fi awwal kitab wanda ka fara bude littafin zaka ga ya ambace su wa huwa juhdun mashkur yace kuma wani kokari ne wanda ya cancanci a gode masa yushkaru wala yukar kuma a jinjina masa game da yi masa addu'a da godiya kada a musunta masa akan wannan kokari ne wa as'alullah ina roƙon Allah an yanfa bihi tullabul ilmi Allah ya amfana da ɗaliban ilimi da wannan littafi wa an yaji alahu fi mizani hasanati kuma Allah ya sanya wannan littafi ya zamanto a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ustaz doktor adil muhammad ali tantawi kaga wannan ma malami ne professor ustazul lugawiyat malami ne a jami'a wanda yake kula da harkar harkar lugha yarurruka na na na na na yare daban-daban bi kulliyatul lughati al-arabiyya a can kulliya ta yaren larabci bil mansura a cikin mansura far'i jami'at al-azhar wanda kuma reshe ne na jami'ar jami'at jami'at al-azhar kuma a hannu guda daya amidu ma'had al-qur'an shine amid na wata makangaya ta al-qur'ani mai girma bil jami'iyyati shar'iyya bil mansura wannan jami'ar shar'iyya inda wanda muke gani a nan gurin ai kawo mu ce ita ne ake in ka dauka dama a kasar masar take tana da fadi tana da tana da yawa a cikin kasashe na duniya har a faransa akwai amurka akwai ta wannan jami'ar shar'iyya to shi ne ko suna tura mutane mabusai ka je can gurin shekara kaza ana biyan kankasan kasar to suka gurin kuma sai su zo kuma su dinga neman kuɗi ra'ayi to sai ga muqaddima ta shi ba malam me da tafi kenan malaki to alhamdulillahi allazi qasurat ibaratul bulagha dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga ubangiji wanda ibaratul bulagha shine maganganu na malaman balaga ƙwararru a iya zance kasuwar ta gajarta adal ihadati akan kewayewa bi ma'ani ayati game da ma'anonin ayoyinsa shi sau na alkur'anin kai ta karantawa kai ta fassarawa kai ta fassara in zaka dauki zaka dauki misali misali mu dauki wata wata thumma nazar ka zo ka yi ka zo ka yi ka zo ka yi tafsiri ya kai mujalladi 40 to za ka yi didi kokarin ka ne sai wani malami ya zo ya ka abin da baka kawo ba a ciki idan ka wata kawai kai kokarin ka ta iya kawai amma da ba ku da hada wuce hankalin ka to shine yace kaga duk masu balaga ba za su iya kewayewa ba game da ilimi na ubangiji subhanahu wataala sai dai ana samun bambanci daga wani karni zuwa wani karni sai daga wani karni manya-manyan malamai ne ake samu a cikinsa sai su ɗauko wani ilimi wanda magabata a can baya ma ya ɓoyo a gare su inda an hudu sahabbai da manzan Allah to kuma ana iya samun wasu ilmomin da za a samo su sun ɓoyo akan yawa-yawan malamai su gabata to haka Allah yake to mu kuma a yanzu muka zo muka zama to kawai mu ibada ce kawai anin naql kawai duk wani malami ma koda ya kai kimma a ilimi to kawai zaka ga in zai muhadara zuwa ne yake je umhadul kutub na waɗannan bayan Allah kawai to ku babu magana shi ko daya amma waɗancan malamai in ka dauka ƙarni na shida da ƙarni na bakwai da na takwas kai har ƙarni irin na goma zamanin su imamu shaukari da wani duka akwai mushtahidai wanda bus yarda su zo kawai su tsaya su ce malaman da sun ƙare mu mu da cewa to amma yanzu kawai ya kai zamani da mutane sun ragwance kawai sun sun ce komai an ƙare musu to shi da ba da ke cewa wa ajizat harsunan fusaha haka nan kuma harsunan malamai wanda suke masu fasaha da iya zance ta gajiya an bayani bada'i makhluqati game da bayani game da qawatattun halittun Allah subhanahu wataala wassalatu wassalamu ila da abincin Allah subhanahu ala khairi khalqihi gaba fi alkhairin halittarsa annabi al-arabi shine annabi balarabi al'amin amintacci alladhi utiya jawami alkalim wanda aka bashi tattararrun dunkulallun kalmomi sai ka zo ka yi awa goma kana bayani manzo Allah abinci biyar sai ya zama to abin da kai na awa goma ya isar da shi kuma an gane kai naka ma ba a gane ba wa ala alihi da ala yasa wa sahbi da sahabbansa mafatih mafatihil hikam wanda mabuɗe ne na hikimomi wa masabihi zulam kuma fitulu ne na da duhai to suke haskaka wa mutane zuwa ga hanya ta shirya wa ba'du bayan haka wannan huwa muqaddima ta mai littafin shi fa ilmun nahwu yace kaga shi ilmi na nahwu huwa huwa abul ulumi shi ubani na ilmomi ubani na ilmomi fa idza kana al-abu idan ya zamanto shi kuma uba ya kuma ala islahi auladihi yana tsayuwa ne wajen nagartar da ƴaƴansa ya za su yi albarka ya ya za su zamanto masu kirki wa ri'ayati shu'urihim da kuma kulatuwa da sha'anunsu na yau da gobe da karatunsu da kai kowansu to fa inna nahu kazalika to shi ilimin nahu haka yake yuslimul kalam shi yana nagartar da magana ne wayar ashuuna kuma yana kiyaye sha'anoni na bangaren abin da shi magana wa biduni nahu ba tare da ilimin nahu ba fa inna fawdal kalam to kasar cewa rishin tsari na magana sayu'addi ila daya'i ma'ani zai bayu zuwa ga tozartar da ma'anoni in an ce fawda shine rishin tsari domin duk ayar da baka iya bana baka iya baka iya kiyaye ka'idoji na ƙarshen kalma me ake faɗa a wasali to dai kai larabci a gurin wanda suka san larabci kawai dariya za a dinga maka wasu ma suke cewa da yawa yawa ba wasu sun cancanci hukuncin kisa sun sai an kashe su saboda rashin sanin nahu to shi sa anan sai ma rage cewa wa ilmun nahwu shi ilmi nahwu min ahammil ulum iya daga cikin mafi muhimmancin ilmomi al-arabiyya na larabci sha'anin bangaren sha'ani wa arfa'iha manzila kuma shi ne mafi kololuwar daraja bangaren matsayi wa asmaha makara kuma shi ne mafi mafi kololuwa shi ma asmaha mafi kololuwa makana bangaren abin da shayi bigire ghaira anna turafa ulumil lugha sai dai shi abin da aka gada daga cikin ilmomi na larabci mali'un bil ibaratil aliya maliki cewa yana cike da maganganu madaukaka as-sa'aba masu wahala wat tafri'at da kuma rassu wal khilafat da sahabani al muakkada masu wahalar kuncewa mimma yaj'aluhu lil mutali'ina wannan yake sawa wanda yake fara karatu a wannan fage matsalabin sa'abin sai zama to ya fara da mafara mai wahala wa manhalar sai zama to ko mashaya ce wa'aran mai wahalar gangarawa to ni za saboda haka uqaddimu lil mubtadi'ina na ina gabatarwa masu farau a cikin ilimi na al-bidayat fi nahw shine wannan littafi mai suna al-bidayat fi nahw uhawilu fiha ina uhawilu zan iya kokari na fiha a cikin wannan littafi siyagatu qawaid ilmin nahw wajen rina ko kuma aiwatar da fa'idoji na ilimi na nahawu fi suratin fi surati dawabitin nahawiyya akan sura ta ka'ida ta ilimin nahawu bi tariqatin fiha yusul amma hanyar zan bi hanya ce wanda ta zama tusa sauka wa suhula kuma mai sauƙaƙawa wadihatul ibara wanda ta zama to maganganun ta ahiri suke zahiratul ishara kuma abun nunin su ahiri yake kasabtu biha zulfa yace ba komai yasa ba nayi wannan littafi face neman kusanci ila Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukaki sarki bi taysiri fahmi hadha ilmi ta hanyar sauƙaƙawa masu farau a wannan fage game da fahimtar wannan ilimi alal mubtadi'ina ga masu farawa wa hatta yakuna madkhalan li tafahum al-arabiyya domin ya zama to mashiga shi game da fahimtar larabci allati hiya lughatul qur'an wanda shine yare na al-qur'ani al-karim girma wallahu as'al Allah nake roko wallahi as'al Allah nake roko an yaj'al hadha al-amal ya sanya wannan aiki nawa khalisan nayi shi ne dan Allah ne wajhi al-karim dan neman huskarsa mai karamci wa an yanfa bihi wa an yanfa bihi ad-darisina haka nan kuma ya amfanar da wanda za su yi karatu a cikinsa wadirasa da kuma ɓangaren karatu da za a yi a cikinsa inna hu sami'un mujibu da'awa domin shi mai shi ne ko mai amsa kira ne katabahu wanda ya rubuta wannan muqaddima shine Dr. Aliyu Sayyid An-Namir shi ba ga ya rubuta shi 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1433 na'am eh a tafsir da kuma in darisat ne darisat mata kuma a darisin maza wa darisat da mata yawwa haka ne lakum la khair yana ya buga wani tafi a sha uku ga watan nofambar shekara ta dubu biyu da sha biyu yawwa kaga kenan dai a takaice shekarun da aka ambata ne ku sai albidatu fi nahwu farawa a wannan ilimi na nahwu wafi tis'atu abwab bari ce a cikin littafi zaka ga babuka guda guda guda tara albab al-awwal babi na farko za ga al-kalam wa ma yata'allaqu minhu albab al-thani za ga al-ism wa aqsamu albab al-third za ga al-fi'l wa aqsamu albab al-rabi za ga al-i'rab wal bina albab al-khamis za ga marfu'at al-asma albab al-sadis za ga mansubat al-asma albab al-sabi' za ga al-majrurat albab al-thamin za ga at-tawabi' albabu tasu za ga al'asari da sai mu shiga farkon abin da mara ya fara buɗe babi da shi sai ba da shi albabul awwal babi na farko maran zai tattauna ne akan alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu wannan al'adan malamai na nahwu suna farawa da magana jumla mufida saboda ita ce farkon abin da mutum ya kamata a ce ya fahimta akan wannan ilimi kenan magana wa ma ya ta'allafu minhu da abin da magana take hauhawa da shi sai ma da ce wa fihi sab'atu dawabit a wannan babi na alkalamu wa ma yata'allaqu minhu sai na ka maka ka'idoji guda bakwai wanda za su taimaka maka akan wannan babi ad-dabit al-awwal ka'ida ta farko a wannan babi ta'riful kalam za mu tattauna akan me ake nufi da al-kalam ko kuma au al-jumla ko kuma me ake nufi da al-jumla iya rike mu san wannan in an ce alkalam shi ne mai ajurumiya yake cewa alkalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i alkalamu huwa lafzu al murakkabu al mufidu bil wada'i duk in aka ce alkalam to sai ya ce ka'idoji guda hudu ake yarda cewa ya tabbata suna ne na alkalam bari mu yi ishara akan sa kadan sai an samu allafdu sai an samu almurakkab sai an samu almufid sai an samu alwaba waɗannan abubuwa guda hudu duk a yayin da ka zo kai magana akan larabci sai ka yi magana me yake nufi da allafdu shine as-sautu sautul mustamilu ala ba'd al-huruf al-ja'iyya duk a yayin da za ka yi magana kana buƙatar alifun ko mimun wato misali ka rubuta Muhammad kana bukatar mim kana bukatar ha kana bukatar mim kana bukatar dal to wannan shine lafazi to ko mim da ha da mimun da dal ka gama su to shine cewa lafazi yayin da ka faɗa ana jin su shine sautu al mustamilu ala ba'd al huruf jaiya sannan al murakkab shine khilaf al mufrad magana ba da zama wata magana sai idan an samu kalma kuma an ra'a mata kalma wanda kace Muhammad ba a ce mishi al kalam amma kace ja'a muhammad ana so shi kalam ana so shi kalam saboda me yasa ya murakkab ne ko ya zama murakkab ne kenan kaga an samu al murakkab sanan sai ya zama al mufid al mufid shine kuma ifadatu sami ko kuma ainihin an yahsuna sukutu an yahsuna sukutu al mutakallim mana mai magana zai kyautatu yayi shiru ya kyale shine ya zama to mai magana yayin da kace ja'a muhammad mai magana iya jira mai saurari na iya bukatar ƙara mashi magana baya bukata amma in kace in ja'a muhammadun ya cika yawwa to kaga wannan duk da yake ya cika sharadi na al-murakkab amma bai cika sharadi na na al-mufid ba saboda kace in ja'a muhammad mai saurari iya saurari ƙarin bayani amma kace in ja'a muhammad sa'ukrimuhu kaga na zama ya zama mufi so dole sai an samu mufi kalmar ta zama to mai fa'ida ce sannan alwada ya zama to kuma bil wada al arab shine ya zama to da yaran larabci ne zaka ce bonjo ina kwana to wannan ba a ce mishi alkalam saboda ya rasa ka'ida ta ne ta hudu to shi yasa duk in an ce alkalam sai ka samu sharuɗi guda hudu a samu lafazi amma aka samu abc a rasa lafazi saboda ba hurufin da iya bane haka kuma al-murakkab idan ya zama to kalma a ce kawai ja'a ko kuma muhammad kadai a rasa bi hahaudawa sannan an samu al-mufidu sai ya zama ya bada fa'ida cikakkiya mutum ya fahimta to kaga an samu al-mufidu al-wada kuma shine zama to da yaran larabci wasu malamai shi a al-wada shine shine ya zama to shi mai maganar ya nufaci fahimtar da mai sauraron sa akwai wasu wasu haka zuwa da shine an wanda magana takrar kenan wasu mashayin giya da nace Allah bai girma to a irin a malaman nahu saboda bai nufaci magana sa ba kawai ya maɗa kayan sa ne saboda maye to ba a ce mishi alkalam saboda an cike kayan shar'i na nufata to amma da sai makala makan karfi shine alwada shine zato bil wada al arab to shine anan gurin sai ba da yake cewa kenan alkalam ta'riful kalam awal jumla shi yasa ba za ka ga mai littafi na annahu al-wadih shi da yanzu kawai bai ma amfani da alkalam sai kawai aljumatul mufida hiya ma tatarakkabu min kalimatin aw kalimatayn ka zai amfani da wani abu ma tatarakkabu min kalimatin aw kalimatayn yau ke kuma me wani isa ke faɗa a tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlatul mufida haka ya faɗa ko a ka'idarsa at-tarkibu allazi yufidu fa'idatan tamatan yusamma jumlatul mufida dukkan hahau da kalmomi da za a yi ya zamanta kuma ya ba da fa'ida kuma na rashin shi jumla mufida kuma yusamma aidan kalamun haka ya faɗa ko kuma na rashin shi al-kalam idan sai al-kalam kuka ce jumla mufida kuka ce al-kalam duka ɗaya ne to shi ne ma da yake ce mana ta'riful kalam aw al-jumla abinda ake nufi da al-kalam ko kuma al-jumla shi ne ma da ce ma tarakawa min kalmatin duk abinda aka hauda shi daga kalmomi guda biyu aw akthara ko kuma saboda kalmomi guda biyu kalmomi guda biyu kuma kace ja'a muhammadu aw akthara ko kuma kace ainihin zahaba muhammadun ila suq kaga wannan ta kalma guda biyu kuma wa afa da ma'ana kuma ya zama to ya bada ma'ana tamar kuma ma'ana cikakkiya wanda yusiru sukutu alaiha mutum in yi shiru bai laifi ba na hau kuma kace al-ilmu nafi'u ilmi nafi'u yana amfani to kaga an kun fa'ida juna sai mufida ko kace mishi istaqim ka daidaita to wani zai cewa anan gurin aita ina ina ina ina murakkab istaqim ai ba cika ka'ida ba domin ya ce ma da sai an samu al-murakkab to a ka'ida akwai mi akwai takdiri akan zaki nan istaqim anta ne amma larabawa ba su wade shi wannan damirin ne mustatirun wujuban takdiruhu shine anta kenan ko da a zahiri kaga istaqim ka lokaci to ai ne imani ya zai ya ce ya ce al-ilmu nafi'un sai ya ce sai an samu wata kalma kuma an wata kuma gashi ma da ya ta da ka'ida wa ka'ida anan gurin istaqim innan akwai fa'il مستقر الوجوب تقديره شيء أنت ko ijlis jumla ta mufida ko kuma ba mufida ba mufida ce so domin asalin zamin ijlis anta ne najlis najlis ta bada mana ni zama ce kenan nahnu kaga najlis nahnu irkab irkab anta ne amma ba za ka ce ba anta ko ga wannan jumla ce mufida to sai abbabu tsani ka'ida ta biyu ma da ce aqsamul jumla sai kuma karkasuwar jumla ita jumlan nan mufida to ta kasu kashi kashi sai ma da ce tanqasimul jumla ila qismayn jumla ta kasu kashi biyu akwai jumlatun ismiya akwai jumla wanda ta zama to ismiya ce ta fara da suna shi ne fara ce in budi'at idan ta zama to an fara ta bismin da suna hakikatan suna na hakika ana ce wata jumla ismiya shi ne muka ce addinu azizun au hukuman ko kuma ta ɗauki hukuncin jumla ce ismiya ka ce innal adla asasul mulki a nan guri yawa ya kamata mu gane wannan ka'idar daga an zo an tambaye ka jumla ismiya kawai daga kaga abinda aka fara shi suna ne kamar misali kaga albaitu wasi'u kaga kazo ka bukata komai ka ce wannan jumla ta ismiya saboda da annaha bara'at bismi to sai ma da yace to wannan jumla ce ismiya haqiqa haqiqiya domin ta tabbas ta babu wani mi babu wani abu da yazo ya shiga gaban suna ko akwai yawwa babu ko amma annabi ma sai ma da yake cewa au hukumar ko kuma a wata hukunci na cewa jumla ce ismiya amma din da an samu wata matsala mene ne zuwa ta shine ma amma ma kina ai ta kusa da ni da suna sama da ni inna ko yawa innal adla asasul mulki kenan ga ce innal adla lalle adalci shine tushe na mulki kuka anan inna ta shiga cikin me ta shiga cikin suna ko to wannan innan ta yi kusa da suna amma ba za a sa ta ba domin jumla biyu ce a duniya a larabci ko jumla ismiya ko fi'iliya to wannan innan ta shiga cikin suna to ta yi kusa da suna da haka kenan wannan ta jumla ce wannan ce ismiya din da yake an samu inna ba suna bane ba to amma dai ta ɗauki hukuncin jumla ismiya kenan wannan bangaren ne hukuman idan za mu gane haka bangaren ko ashabi akwai ashabi hukuman shi sahabi ne a hukunci misali abdullahi bin abi bakar bin abi bakar siddiq abdullahi an haife shi iya ɗan jariri manzo Allah ya zo ya rike shi mashi addu'a manzo Allah bai wuce ɗan watanni ba Allah ya karɓi rayuwarsa shi kuma hukuncin sahabi shi ne mi mallakiyar nabi sallama mu'minan bihi to amma shi ya samu imani ya samu ba amma to da aka ce amma sahabi ne hukuman jiba da uwayen shi ne ne kenan aka ce hukunci hukuman kamar wani abu ne aka ma alhurma alhurma ce ake amma dai abdullahi wannan yaron sahabi sunan shi yawwa to shi sa aruma wala ce illa ta shiga cikin wannan abun amma jumla ce ismiya amma me hukuman rike wannan ka'ida wannan ka'idodi masu tsada ba da ke bada wallahi za su taimaka mu kwarai da gaske akan fahimtar abin da muka sa a gaba kenan innal adla inna ta shiga cikin al'adla mi ne ism ne kenan inna ta shiga cikin al'adla to wannan jumla ce ismiya lalle adalci shine tushe na mulki in babu adalci to mulki ba zai kyau ba ba za a samu alfanun sa ba za a samu albarkar sa ba sannan sai malam ya ci gaba da cewa bayan wannan kuma akwai jumlatu fi'liya akwai jumla fi'liya in suddirat bi fi'li ita ce wanda aka fara da da fi'li haqiqatan ko na haqiqa na kaga ja alhaq ja bi ne fi'li ne mazi ko alhaq sai wato fa'il marfu' ko to kaga anan gurin kaga jumla ce fi'liya mice haqiqa yawa au hukuma ko kuma jumla fi'liya amma ta bangaren hukunci na hauka muka ce ma khaba ma khaba anan gurin khaba mi ne fi'li ne ga wannan ma inda ta zo ba za ta yi tasiri ba akan ta koma ta mera shi jumla ismiya to wannan shi ma jumla ce fi'iliya amma amma bangaren hukuman bangaren hukunci kenan ma kaba da dai bai taba tabewa ba man istakhara duk wanda ya baiwa Allah zabi wala nadima da dai ba zai taba nadama ba man istashara duk wanda yake shawa kaga nan ma la nadima la ina ta shiga gaga ita ma ta zama to me ta shiga cikin fi'ili ma bigo to nan ma jumla ce fi'iliya amma hukuman sai abdabit tsaris ka'ida ta ta uku ajza'ul kalam yankuna na magana yatakawwanu kalam aw al jumla al mufida min ajza'il maliki cewa al kalam magana cikakkiya wanda ta bada fa'ida awil jumla ko duka ɗaya ne ko kace al-kalam kace jumla tana hauhauduwa ne min ajza'in da wasu yankuna na kalmomi kullu juz'in kowani yanki minha daga ciki yusamma kalima ana ce mishi kalma wal kalimatu hiya al-lafzu ita kuma kalma shine lafazi shine kace as-sautul mushtamilu ala ba'd al-huruf al-ja'iyya shine al-lafzu al-mufrad lafazi wanda ya zamanto guda daya addaru ala ma'ana wanda yake nuni akan ma'ana na hauka kace al-ihsan ihsan ana menene suna ne ko ahsanaha fi'li ne minha harf to shi yasa duka a larabci kawo bai fitar da cikin abu da uku duk in ka zo a nan gurin daga nariya ido na in na tsora hannuna akan wata kalma kawai za ka zama to ɗaya da cikin wani abu guda uku ne ka gani mene ta wada tawa dokarsa ismu ne a nan gurin ka gani na ina haka harfu ne sannan kuma da zan zo wannan ma wannan bi ilmi ga wani masu imami ne ismu ne yawwa lauma tashahud at-tashahud ne shi wa sunani eh at-tashahud ne sunani to wanzu da zamu zo mu zo wannan gurin as'aluka fi'l to duka nan gurin a cikin waɗannan abubuwa muka zaga baki ba a hutar daga cikin wannan abubuwa to shi ne ba da yake cewa in ka dauka ya takawul kalam aw jumla magana a larabci ko jumla tana hauhauduwa ne min ajza'in daga yankuna kullu juz'in minha kowani yanki daga cikin yusamma kalima ana cewa shi kalima wal kalimatu hiya al-lafz al-mufrad ma da kuma kalma shine lafazi wanda ya zama to mufradi addaru ala ma'ana wanda yake nuni akan ma'ana nahru kamar kace al-isan daga suna ne ahsana fi'li ne min harfi ne sai abdabitu rabi ka'ida ta hudu aqsamul kalima karkasuwar kalma tanqasimul kalima ila thalath aqsam ma da kalma ta kaskashi uku na farko akwai alisim ko ga suna ko ga wani abu kalma ce ko amma suna ne sai ba da tabi agribi da suna kalimatun dallat ala ma'anan fi nafsiha kalma ce da take yin nuni akan ma'ana akan karan kanta walam taqtarin bi zamani amma ba ta taba haduwa da wani zamani ba wani misali in kace muhammadun akwai wani zamani na wani aiki amma kace ja'a ba iya da alaka akwai zamani yaqra'uha akwai zamani ka gani ikra akwai zamani na na rushe a gaba ne na gaba yawwa to shi ne ba da cikin suna kalma ce take nuni akan ma'ana akan karan kanta walam taktarin bi zamanin ba hada zamani ba na kaga ga muhammad babu wani zamani a ciki usfur dan tsuntsu babu zamani a ciki zaharatu ainihin hure babu wani zamani a ciki sai alfi'il fi'ili ma da kuma shine kalimatun dallat ala ma'ana fi nafsiha kalma ce da ta yi ma ta yi nuni akan ma'ana akan karan kanta waqtarat amma ta haɗu bi ahli al-azmati talata da ɗaya daga cikin zamuna guda uku na ku kaga ce qara'a ya karanta a baya ko a gaba ko a yanzu a baya ya qara'u a yaushe a yanzu ikra anan gaba to kaga wannan fi'ili ne wannan ka'idojin yan uwa da mutum zai daure kiyaye su ya hadace su suna taimaka ma kwarai da gaske wajen fahimtar nahwu sai al-harf shi kuma alharf harafi kalmatun dallat ala ma'anan fi ghairiha kalma ce da take nuni ga akan ma'ana amma ga waninta ba ta bada ma'ana a karantar da sai ta shiga cikin jumla in ka ce fi fi fi fi fi har abada ba za a gane kace so ba ala ala ala ala ba zai ba amma kace arrahmanu ala al-arshi stawa kaga ta bada ma'ana to shine fi ghairiha wala tuqbalu alamat al-asma'i kuma inda za ka gane ta malam zai samu alamomin suna da fi'ili to in ka kawo alamar suna ba ta karɓa ba ka kawo alamar fi'ili ba ta karɓa ba to wannan harafi sunan shi shi ne ba ta karɓar alamatul asma alamomi na suna wala alamatul af'al ko kuma alamomi na fi'ili malam sai ce nahu kamar kace min da irin su an da irin su hal sai abdabit da khamis ka'ida ta biyar alamatul ismi alamomi na suna shine an yakbala alamatan aw akthar min hadhihi alamat malam ce shine in an ce wannan abin suna ne shine ya karɓi alama ko kuma sama daga cikin sama da waɗannan alamomi da za a ambata na farko aljar bi harfi jarrin duk a yayin da kaga wata kalma harfin jarra ya shiga cikinta to wannan kalmar suna ne aw bil idafa ko kuma an yi idafanta zuwa ga wata jumla mudaf da mudaf ilai ita ba wannan suna ne aw bitabi'iyya ko kuma a'a tana bibiya ce sifa ce as-sifatu at-tabi'iyya annatu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa khafdihi ba da sai ce kuma wannan ka'idar da gaba ta cewa suna ana gane shi da jarra ana gane shi da idafa ana gane shi da tabi'iyya yace wa qad ijtama'at kulluha fi qawlihi ta'ala an tattara maka dukkan wannan ka'idan a fadin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ana zaka hudda harful jar zaka hudda idafa zaka hudda tabi'iyya kaga anan gurin in kace bismi to kaga anan gurin bismi jarin wa majrurun ne jarun ne da majrurun muta'alliqani bi fi'lin mahzufun mahzufin shine ainihin ibtida'i domin ainihin bismillah aqra'u ne to anan gurin kaga bismi kaga wannan ba harfu jar harfu jar ne اسمي أنا أقول كذا استعلت الألف ولما استعلت الألف عبدلت عينه باء تو أنا أقول أقوي أصلا بس باسمي سأب الشاب يقول ذا لو كذا باء تو هذا أنا أقول كلام باسمي تو نجار ومجهور لي تو هذا أنا أقول كذا أسمو حرف جر هو أسمي اسم مجرور بحرف جر شنو اسمكم أصلا سك دم كم مجهور كذي أصلا سهكذا bi ismi ne to sai ya zama to ita wannan ta zo ta bangaje guri sai aka shafe ta aka takaita da ainihin ba'un kawai sai aka kawo sirrin din sai aka wani ishi amma asalin sa ismi sai aka shafe shi ba sa aiki amma ga gogar gidan bismillah din nan wani abu ne wanda yake rikita da yake sa to asalin sa kaga kenan bismi jar wa majrur ne to Allah ana kaga lafzi da ne shine me shine mudafu ilayhi kaga mana jira ba akwai mudafu ilayhi ko to wannan Allah innan an masa ne domin ka ce bismi jihar wajen ko sai ka ce wa huwa mudafun Allah har mu jalala mudafun ilai majrun wa rabb jarbi al kasra to amma kuma ar-rahman ar-rahim wannan kuma sifa ce ta Allah sifatul ula wa sifatul saniya su abinda abinda ya jayo wa ar-rahman aka bai wasalin kasa da ar-rahim aka bai wasalin kasa saboda suna biyan da sunan Allah to bisa su dauki rufu'a ba saboda dole sifa ta abu a larabci in an ce kaza dogo ne to sifar tashi da za a kawo dole su wasu dake irin wahalar da ya doka ko da inci idan ba za a ce bismillahir rahmanir rahim ba zai ba domin anan kaga tunda an ce bismillahi to ar-rahman tunda sifar ta Allah dole ke kasra yanda Allah ya ke kasra dole dole ke kasra ar-rahim shi dole ke kasra to wannan ma da ya kawo shi ne wanda insha Allah a nan gaba za mu fahimci wannan ka'ida to sai ba da cikin kenan a nan gudun da ilimin da ba da ban ana gane suna da harafin harfin jar in shiga cikin sa ko idafa ko tabi'iyya abu na biyu at-tanwin fadu wa sulla dammataini ko fatahataini ko kasrataini wa huwa nunun bi agribi at-tanwin ma da ce wata nun ce sakinatun wanda take da dauri talhaqu akhir al-ismi tana haduwa a ƙarshen suna lafdan a bangaren lafazi la khattan amma ba a rubuta ta shi yasa kaga idan ka samu wani dan dagajin malamin islamiyya sai ya zo ya rubuta wujuhun haka wujuhun eh haka ne to kaga da kasa wujuhun kaga na kuskure ne saboda wannan ainihin nuna innan jinta ake amma ba a ba a rubuta ta tana da wani ƙarshen suna lafzan la khattan to kaga wannan ma to shine ma da yake cewa in kaga irin wannan to daga kaga wani abu an masa wujuhun ko wujuhin ko wujuhan to kawai kaga da zai kowa suna ne saboda tanwini ne shi ko tanwini kala uku ne akwai dammate ne akwai fatate ne akwai kasratai ne to ma da shi in kaga tanwini wa huwa nunun sakina ita ce nun mai dauri dal haqu akhir al-ism tana haduwa da karshen suna lafdan alafazi wajen fada la qattan amma banda wajen rubutu kamar muhammad haza akwai wanda suka gani shi ma abokan islami ya rubuta muhammad muhammadun kamin muhammadun kaga abin da ya shi ne kawai rubuta to ba ga inda ya san ka'ida ta tanwini kaga wannan dan madari ita ta ɗauke wannan ainihin nuna in duk wanda ya zo da ruwa a biya san akwai nuna a gurin muhammadin akwai nun a gurin amma wannan abin guda biyu ai kamar annabi ka cewa akwai wani abu koyaye sai aka kawo mar da shi a gurin muhammadan shi ma akwai nun in ya kawo fatahatai ne a gurin to shine ma da shi da kaga dammatai ne ko fatahatai ne ko kasartai ne to kawai ka ce wannan suna ne shi yasa gaba kuwatun khairun min du'fin ƙarfi shi ne mafi alkhairi sama da rauni bayan faɗi ba wasarahatun faɗa mutum gaskiya ƙarara khairun min nifaq shi ne mafi alkhairi sama da munafunce mutum shi ne aka ce fi sarahati raha duk a yayin da ka gaya mutum gaskiya ka huda amma wa in kana kwalokwalo goma zai zo gidanka da Allah ne abin da ƙarfi domin a haske in kai kwalokwalo goma dawa zai amma ko kuma shi iri in kaza da abin nan bai yiwa shikenan to shine malam sai ya ce to bayan tarwini akwai annida shine kira in kaji an kirawo daga an kawo ainihin harfin nida to wannan abin da za a kirawo suna ne shine ba da ce da kauli ta'ala waqila ya ardu ibla'i ma'aki ya ardu ibla'i ma'aki kaga anan gurin ya harfin nida ne ko ardu anan gurin kinan yawa kinan suna ne saboda me yasa saboda ya da aka aka kira da shi shi sa daga ya Muhammad ya Ahmad ya Zainab da kaga ya abin da ke gaba ka tambaye ko suna ne shi sa in waɗannan ƙa'idodi ma da ke babu arha ka rike su ƙa'ida kafin sa ti daga ka rike wannan ƙa'idojin ka rike su zai sa ba in kaga suna ba za ka sha wahala wajen gane shi ba kaga Allah yake cewa wakila Allah ya ce ya ardu ya ke ƙasa ibla'i ma'aki ki haɗiɗe ruwanki wa ya sama ya ke kuma sama akari yake kame wa gidan masu ruwan ya ƙai to kaga wannan anan gurin waya sama sama anan menene ismu da me yasa dukuli harfin nida yawa aqli imai wa gidan ma sallama da daga cikin ka'idoji da ake gane suna shine kuma dukuli al da kaga an tashi da suna ta shiga abu kawai suna ne ba za ta shiga cikin fi'ili abadan ko harafi shine alayhi nahu qawlul mutanabbi irin kamar fadar mutanabbi yake cewa الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم yace alkhailu yace dawakai sun sani wane ne wannan bayani ne akan jarunta an ce wani mahayin doki ne kwararre to an sa akwai jarunta a kai wallailu haka nan dare ma ya sani wane ne ma'ana alama ta cewa baya tsoro wajen kutsa musibu cikin dare duk inda aka ce za a kai ta yayi sannan yace wal baida yace kai hatta da sahara ta sani shine al baida sahara bisa ga kuma sahara da albida da annaha kabirul insan tana halaka mai wanda ke shiga cikin ta domin laraba sun san hatsarin sahara ba yau ba wanda kuma masu zuwa libya sun san wannan kuma a yanzu ba yawa to shi ne shi wal baida haka nan sahara ta san ni wane ne shi ne ta'rifuni kenan alkhayr alkhayru ya'rifuni wal laylu ya'rifuni wal baida ta'rifuni yace was saifu haka takobi ce wajiri na huce ta san ni wane ne warrumhu haka goron mashi ta sani wane ne wajen yaki walkirta su ko balle kuma aka zo gurin takardu walkalamu da rubutu kuma nan kuma sai a ce kawan guri da wasu mawaƙi ne shi sa ba taɓa mahayan mawaƙi irin mutanabbi iya daga cikin mawaƙan da malu suke cewa duk wanda bai san shi'ir ba na mutanabbi to wani kusan rabin yaran larabci ya kuce masa ɗan duniya ne na ƙarshe ga iya zambo sannan abu na biyar ba da ce al-isnadu ilayhi daga cikin alamomin kina kaga anan gurin ina alama ta suna alkhairu an sabu adda ko allayl shi ma suna ne ko albayda suna ne ko as-sayf da ar-rub da al-qirtas da al-qalam kaga ne khairu shahidi da sai mashahid akan bai ka me shahid akan cewa al tana shiga cikin suna kai kai wannan bai ta huta sannan ma da shi abu nabiyar al-isnadu ilayhi shine dangana danganawa zuwa gare shi ayyun sabu ila ismi dangana wa suna hukumar wani hukunci ta cimmu bihin fa'ida wanda fa'ida za ta cika da shi bi an ya kuna mubtada'an ta yadda zai mutu mubtada ce yi kammalu ma'anahu bil khabar da za a cike ma'anarsa ta hanyar khabar aw an ya kuna fa'ida ko ya zama shi ne fa'il aw na ayi fa'il ko ya zama na ayi fa'il yutahaddasu anhu bil fi'li za a zanta da shi da fi'li sai ka misali inda ya zama to mubtada ne yukammalu yukammalu ma'anahu bil khabar in ka ce ad-dinu yusrun ya yi ramsa zama addini mubtada marfu marfu wa rafi'i abdamma az-zahira ala akhirih yusuf sai zama to mi khabaru mubtada marfu wa rafi'i abdamma kenan wannan yusrun in kaga na ai isnadu ilayhi ne ko kenan yusrun ne suna ne suna ne yawwa shine al-islam ilai ay yusabu ila al-ismi hukumun tatimmu bihi al-fa'ida in ba dan an kawo yusrun ba addini zai ba da fa'ida yawwa sannan kuma intasara al-haqqu intasara al-haqqu to nan guru kaga ya zo ne an yakuna fa'ilan ya zama to a matsayin fa'il kenan intasara ya zai zama a irabi eh fi'il madin mabni al-fatha la mahalla lahu al-haqqu مرفوع ماضي رفعه على آخره وهذا أنا أقول شيء أن يكون فائلا كوكما أو نائب فائل شيء أين تؤخذ الدنيا غلابا هذا أنا أقول تؤخذ نمينين إها مبني للمجهول الدنيا سيدة مطومي نائب فائل يوى غلابا شيء أين نضالا شيء دباراتا وما أنا أنا دنيا لتحير ياكي ta hanyar yaƙi wannan ya bugo wannan ya bugo wannan ya nasara shi yake karɓa ko ɓangaren kasuwanci haka ne ɓangaren aiki ba za a gani gogon baya ce za akwai ya kai yanzu da gwamnati ba ta ɗaukar ma'aikata kawai wani daga yaji wani abokin shi ya mutu mushalla kwan ne contractual ne tunda gwamnati ba ta ɗauka da gudu zai je nemi wane ne inspector in ko kuma waye diran in nan shi da Allah wani Allah mai cikawa jiya ko kuma ma gobe abin da shi da Allah ga dosi na dai a samu da Allah a sashi a gurin wallahi haka ake zama mala da sunanka kamar da ba yanzu bisa ɗaukar ma'aikata to wanzu kuma misali kamar ɓangaren abin da ya shara filasaman ne ake ɗauka wasu daga wani ya mutu to kaga shi wani aiki shi ya ƙari kenan sai a ɗauki katumuwa da gwamnati mashi alƙawari ta bashi to wasu sabon mushi za a ɗauka to wannan ikon ɗin da yake koyawa na za a ɗauki sabon mushi a sashi a wani to sai ya kai mutane saboda rashin aiki abokinka yantum zai mutu kawai sai ka rumsi ido kawai gurin shi kake so wannan haka ya faru a ko a sai ya sace wani shi ma abokin sa ne rasu aka samu yara abokan shi da yawa suka kai diploma din su a doke su shi a sokar ya ce a ba zai ba haka ba zai ba sai an yi jarabawa su da yawa ne ba aka zo aka yi jarabawa a nan gurin kuma aka fudda mutum daya cikin mutum ba adadi kuma aka ce wannan shine ya hiku iya sanin abin da yake ku sauran din shara shi ku ta yau wallahi malam iya da gaske abin da tarayya ta ma kasan nan barna wanda wannan bannar Allah ya malam kafin a gyara da sai an daɗe wallahi ta gare domin tun zamanin danji har domin kafin babu mazancin wani in ka zo da diploma ɗinka na university za a zo a maka wani test na watis kawai zai da ka ƙare sai ko ka ƙare abin da ko ka ƙare wata university kawai da ka zo za ka je diren ne ka miƙa takardunka kawai shi kenan kun yi kaɗan ma kawai za a hudu a cikin kowai don an ɗauki wani an kai shi magare wani an kai shi da magare wani an mutu shi da an mutu babu ko ta saboda adadin da ake so ma ya yi kaɗan eh haɗin ba su ba kuma babu a sai wanda bai da aiki sai wanda ya zama duka bar kawai ba kawai kake zo sai ka lokaci ba kawai kake zo to amma ka ga yanzu sun kwaɗaita da mutane ma da sun hudda mutane aiki a cikin ransu sun rusa ƙasar wanzu abin aiki ake tsoro ma shi ne in ka kai wasu shekaru sun gada wasu zo su yi kritik na ashi eh ba zai ce yaran da suke so su ne yan domin kaza idan su yan domin kaza gori da ba ta san su yaran karar suke so kuma kuma zo da ta kashe inna ba ta tunanin cewa me yasa ainihin ta shi fatanci ne wallahi duk kasar da ta zama to irin wannan wallahi malam babu albarka da alheri muna fatan dai sojin nan Allah sa su gyara to shi ne to abdabu sadis mu zo akan shi mu tsaya mu samu ka'ida ne mu tsaya malaka cewa alamatul fi'li alamomin da ake gane fi'li shine an yakbala alamatin aw akthara min hadhihi alalamat shine ya karbi alama ɗaya ko sama daga cikin waɗannan alamomi masu zuwa na farko shine ta'ul fa'il duk in kaga wata kalma ta dauki ta ta mai aiki to kaka tambaye kowa wannan fi'ili ne kaga intasartu intasarta intasarti kaga idan ka zo irabi anan intasartu zaka ce ايه ايه انتصر اها اها اها انتصر انت e fil wafa'il ne amma muka tashi muka tashi yin irabi na gudu ba amma za mu irabi wanda ya zama to wanda ya zama to madrasi shi ne kaga anan intasab daga shi fi'il madi mabni ala sukun littisali bi ta'il fa'il wa ta'il fa'il damirun muttasilun mabniun ala dammi fi mahalli raf'i fa'il to haka nafsul i'rab intasarta da intasarti to anan gurin daga kaga ta'ul fa'il ta zo wanda aikin shine yayi to kai wannan duka tambaye kowa da fi'ili mun ga riga da wannan ko sannan sai ta'u ta'alisu sakina duk inda ta ta mace mai dauri qalat ja'at qara'at fatahat jalasat to wannan karka da bai kowa wannan abin da aka faɗa fi'ili kaga qalat aishatu ummul mu'minina ta faɗa uwar aisha uwar mu bane kina anan gurin qalat anan qala menene mabni ala ha wa ta'u ta'u ta'alisu sakina yawwa to sai ma da ce to in kaga ta mutane su kawai wannan kaka tambaye kowa kawai wannan ainihin fi'il sannan akwai ya'ul mukhataba ya ta wanda ake yi wa magana mace na kauli ta'ala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya irji'i ya zama yara musa ya'ul irji'i ila rabbiki irji'i irji'i ana gurin ka ce fi'il madi ne kuma mabni ala al fa fi'il amr mabni ala sukun yau ai irji'i ya kawo abinda aka ji shi za a faɗa yi biya al-mukhataba ay kusira nan gurin kaga maksurin liltiqa'ihi biya al-mukhataba domin ya al-mukhataba ta tina sa masa sai rugimi kasra to kaga anan gurin ke da kaga ya al-mukhataba inna ita ce alamar cewa irji anan menene fi'li ne shi yasa kenan in kaga irji'i umkusi izhabi ikra'i ibda'i to kawai da kaga wannan da bai kuwa fi'li ne yawa kuli washirabi wa karri kaga duka wannan bai ne saboda me yawa ya kullu fataba abu na hudu daga cikin alamomin da ake gane fi'ili ma da ce akwai nuna tawkid akwai nun at-tawkid ta karfafa zance akwai nuna tawkid ta karfafa zance na huka ce sa'idanna fi tashjiri baladika sa'idanna ka taimaka wajen gina garinka tashjir na ashjara ne wajen gina gargarinka wa kauli sha da fadar wani mawaki wala ta'rifanna kaga ta'rifanna ta'rifanna anan ina nuna tawkid da ta karshe ko ta'rifanna khala'iqan mashmulatan da sannu zaka yi sani ko kuma tabbas zaka yi sanin wasu halittu mashmulatan wanda suke kunshe da abubuwa na ban mamaki a ranar da Allah zai tsayar da kiyama yace kuma wala tandamanna wallahi zaka yi nadama wala tasa'ata man dame yace ko babu lokacin nadama a lokacin kai da dama masa da amfani to kaga ana an samu me ta'arifanna an samu kuma tandamanna kenan anan gurin tandama anan menene fa inna bi salihi tawkil sakila aw khafifa sakila ce ba khafifa ba ce ba an tawaye eh tandamanna da eh yawa imana kaga wannan ai kaga kai yawa yawa to wani kaga annabawa cikin dan kaga zuwa tauki ka tambaye kowa wannan wannan wannan ne insha Allah a cikin sanin da zamu ci gaba da karatun zan mu zo dirra muka karatu sai mu zo da jumla biyar madidita daga mataki na ƙasa mu ringa i'rabu suna taimaka mu din kullum mun yi i'rabi na wata jumla guda biyar iya taimaka mu haka zamu ta tafiya sai ga hannu guda ɗaya ana ɗaukar ilimin kuma ana yin shami tafiyakiyya yawa wannan shine abdabi da sabi na ƙarshe nan gurin sabon babi ne ko albabu tsari zamu yi da sa jama'a قاعدة تبقي علامة الحرف علامات الحرف علامة الحرف علامة السورة كهرب أنه لا يقبل علامات الأسماء شي بايا كرقن علامة السورة ولا علامات الأفعال كو بايا كرقن علامة من فعل ولا يستقل بنفسه كو شي هرف بايا زمن تشنكشن كرسا إن كتش في في في كو باب معنى والحروف كسبان كما حرف كسا كشي بيني على عربشي akwai mukhtasun akwai kowa harafin da ya keɓanci wani abu ne guda ɗaya kawai وهو نوعان نوعي بيه sai ma da shi da farko ma ya kasu bil asma akwai harfan da sun keɓanci suna ne kawai ba ta shiga fi'ili ba ta shiga ko ina kenan fa ya amalu fiha kafi suna suna yi wa suna aiki kafi kaga fi na ku kauli ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun misa kuma sama kasra to tana shiga cikin fi'ili kidan mutasim bi bil asma ko kuma mutasim bil ismi wa ma tu'adun sannan ma ya tasu bil af'al akwai kuma harafin da yake banci fi'ili ne kawai ba ruwan shi da suna kuma fa ya amalu fiya kuma yana tasiri ga fi'ilin kamar kaga na ku kauli ta'ala lam yalid nan yalid bisa kuma tsarin yawa kenan zaka irabi kaga lam anan harfu harfu nafiyin wa jazmin wa istikbarin yalid fi'lun mudari'un majzumun bilam wa lam jazmihi as-sukun as-sukun lam jazmihi as-sukun ta'dili walam yulaci walam su da irab to kaga nan gurin akwai lam sama yayu lam fis lam lam as-sama kaga bai shiga cikin suna amma yana shiga cikin mi fi'ili to shi ne ba cikin kaga anan ya kara mana ilimi ashe akwai harafan ma akwai masu shiga cikin sura kai akwai kuma masu shiga cikin fi'ili kai kuma suna mi tasiri sai sun yi aiki in sun shiga sai sun sai sun bata musu zama wani ma in yazo fata zai sa ayi kaga da za a ce lan yalida inda nan ta zo zai da shi goma fata sannan sai ma da ce kuma gairu muktas akwai wanda kuma su harfan ba su keɓanci fi'ili ba ko suna su ba keɓantattu ba ne ba wa huwa salihu da dakoli alal asma'i wal af'al su suna shirye za su shiga sunan kuma su shiga cikin fi'ilin wala ya amalu shay'an ko amma ba sa tasiri akan komai yanda sunan yake haka yake baya tasiri da komai sai ba ta hal kaga hal tana shiga cikin fi'ili tana shiga cikin suna na ku kauli ta'ala hal antum antum annabi ne ne ismu ne ta shiga cikin suna ta mai aiki ba ta aiki ba gidan hal antum shakirun wa kawulihi wa hal ataka ata annabi ne fi'il ne ta shiga cikin fi'il ba ta wasu ba tasiri ba naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab shin labarin masu jayayya da husuma ya zo maka gaba da annabi Dawud alayhi salam idh tasawwaru a yayin da suka ringa hawhawar al-mihrab gurin ibadarsa ku ga anan gurin ataka hal ta shiga cikin fi'il hal jaa zaidun duka wani kaga ta shiga cikin fi'il fa fil misal al awwal a misal na farko dukhuluha ala al ism ta shiga cikin sura wa fil misal al thani a misal na biyu kuma dukhuluha ala al fi'il shiganta zuwa ga ainihin fi'il wannan shi ne insha Allah wa amman ta akai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyana barku min aqrabu Allah wannan shine babban abin da nake maka mai uwa musulmi muka mai da hankali littafin ya ƙare akalla muna bibiyar shi da irabi in Allah ya yarda rikicin nahu zai sauƙaƙa sosai sosai akan abubuwan da suke ainihin gabanmu ko abin da ake buƙatar shi ne muraja'a ne sun wani barin ga jarabawa yan wannan karatu ya sha bambam da wannan wannan jaraba za a yi nahu bata ba zai ce duk karatun da ake inda nahu ne in ba a jaraba shi zan gani usulun malaman nahu duka sai sun yi jaraba in suka yi babi yawwa za mu ringa jaraba wannan zai taimaka mu yan uwa insha Allah to khair Thank you.